أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله متن الجوهرة wanda shahararren kasida ce ta ilimin tauhidi wanda al'imamun haƙƙani ya huta kuma yi mishi sharhi da kansa kuma yana da sharhi daban-daban kamar goma sha alhamdulillahi ala silatihi ثم سلام الله مع صلاته yake alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah ala silatihi ai ala ni'amihi akan ni'imominsa ana cewa sila silatun babu shatta wato ni'ima kenan abinda Allah ya isar wajenka na ni'ima shine jam'in sa silat ba cewa silat da shatta shi sai shi ala silatihi ثم سلام الله يشفنن amincin Allah ma salatihi tare da salatin sa wannan anan bi kasri sad silati nan kuma bi fati sad salati ana ce mishi jinazu jinasul ta wasali ne kawai ya bambanta su ala nabiyin ja'a bi tauhidi wa qad aradinu an tauhidi ala nabihi din yana muta'alliq ne yana duba salamun lahi ma salatihi ala nabiyin amincin Allah da salatin nashi su tabbata bisa annabi ja'a bi tauhidi wanda ya zo da tauhidi anan tauhidi yana nufin a kalima ta shahada kamar ya ce ja'a bi tahalili ne ya zo da la ilaha illallah muhammadu rasulullah kadai ta Allah ya zo da kalimar saboda kalimar tana nan gabanin addini ya zo tun fil azal lokacin da aka rubuta su la ilaha illallah muhammadu rasulullah a kan al'arshi wa kad aradinu a lokacin kuma yace addini ya kadaita wato adi tauhidi daga kadaita Allah nan tauhidi masdari ne na wahada wahidu tauhidan shi yasa ma'anan su daban-daban ne da ma'anan su ɗaya ne bai halitta a kawo su ba ta a ilimin arudu suna kiran wannan ibta ta kawo kalmomi biyu a kafiya ma'anan su ɗaya amma ma'anan su daban-daban ne ko da lafazin ɗaya ne shi kenan ba matsala a wajen su na farko ya zo da la ilaha illallah a lokacin da ya zo da la'ila illallah ba a kaɗaita Allah a tausi a addini yana nufin dukkan addinai na shirka ne addini na kaɗaita Allah din ya zamanto babu ara a nan ma'ana khala khala au tajarrada addini ya zamanto ba shi da mai kaɗaita shi babu mai kaɗaita addini mai bin addini kwaya ɗaya duk sai ka ga wannan yana jin wannan addini wannan yana jin wannan addini da shi ne tauhidi na farko la ilaha illallah tahdidi wannan kuma na biyu masdari ne na wahada yuwahidu tauhidin ara bi ma'ana khala addini ya zama ba shi da mai kadaita shi a lokacin wawun tun wawul hal ne a lokacin annabi ya zo da la ilaha illallah a lokacin babu wani ko addini ya kadaita daga wanda zai kadaita shi ma'ana yayi shi kadai kaman ya fassara ma'anan wa man wa wannan da yake cewa wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu kaman ya fassara wannan ne fa arshada al-khalq li din al-haqq bi sayfihi wa hadihi lil-haqq namma al-haqq wa kuma al-haqq sannan fa'arshadar halka fa'arshadar halka ya shiryatar da dukkan halittu idinin haƙƙi zuwa ga addini na gaskiya a nan alhaƙo diddu ne na batil shi ne duk wani abin da ba gaskiya ba ne batil wannan kuma alhaƙ gaskiya bisaifihi da takwabinsa wani lokaci da takwabinsa wa hadihi da kuma shiriyarsa shiriyarsa shiriyarsa lilhaƙi zuwa ga Allah zuwa zuwa ga Allah a nan alhaƙu na biyu din sunan Allah ne daga cikin sunayen Allah shi yasa ya zamanto babu iftari a ciki yana nufin wanda in ba takobi ba ne ba zai amfani ba sai ya yi amfani da takobinsa ya musuluntar da su wanda kuma ba takobi za su musulunta sai ya yi amfani da hadiyinsa aka ce hadiyin manzo shi ne ta jiyoyinsa da halayensa wanda aka kurum da su ma ka gani za ka gane shi din gaskiya ne shi ne ya haɗa guda biyu duka ta hanyoyi biyun nan ne dama addinin musulunci ya yadu addinin musulunci ya yadu a wani bu da jihadi a wani bu kuma da kyan halaye muhammadin muhammadil aqib li rusuli rabbihi وآله وصحبه وحزبه أنا محمد دين بايا يعطف بيان من نبي دين dake a can ya ce ala nabiyin a bisa wani annabi bai faɗi annabin ba wani annabi ta sai annan ya bayyana annabin da yake nufi sai ce muhammad irin wannan suna kiran shi a tufu bayan ne a nan ya yi irtikabin darura guda biyu na waka asalin karatunsa muhammadin al-aqibi muhammadin al-aqibi kamar yadda muke cewa muhammadin al-fatihi tukunan anan ya cire tanwini muhammadin sannan kuma muhammadin al-aqibi kasaran kuma ya mayar da shi sukun darura biyu ya yi a lokaci guda na waka da ke wannan wake ne na ilimi ana ta samu da irin wannan darura din amma yadda wake ne adabi na adabi to zai zamanto ba a karban wannan ba a karban wannan musamman ma a darura da take kawar da irabi ba karbabbin darura ba ne darurar da take kawar da irajin ka ce muhammadil aqidi asali muhammadin mai tanwini ismi ne munsarif izini munsarif ne sai ka cire mishi tanwini sannan kuma da ka ce al'aqidi na'ati ne wanda yake majruri sai ka ce muhammadil aqib muhammadil aqib kai masa sukuni alhali jarra ne na asiri na majhuri wannan baya karbuwa a wake na adabi amma shi maksudi a wake na ilimi kawai ana so ka haddace ne ko ka fahimta shi yasa duk abin da ba jaizi bane a wake na adabi sai zama jaizi a wake na ilimi shine amma anan da baya kawo zai ce muhammadil akibi bi akibi ba ne to zai zamanto ja'izi ne ba matsala saboda ya koma ne ya zamanto idramul kabir ne a qur'ani ma'ana yin irin wannan amma da ke lamun ne ba a idgamin ba cikin lamun sai da ce muhammadil akib li rusuli rabbih akib da sukuni hanan al akibu a yana daga cikin sunayen manzo sallallahu alaihi wasallama ma'a bi rusuli rabbihi abinda yake nufi shine wanda yake bin dukkan manzannin ubangijinsa ma'ana ja'a aqidi ja'a aqiba kulli rasuli dukkan manzanni sai da suka kare tukunnan shi yazo kamar yana so ne ya ce shine kannabi na karshe shi yasa aka kira manzo din al-aqib daga cikin sunayensa akwai al-aqib akwai al-hashiru anan ma da yake li rusli rabbih din li rusuli rabbih shi wannan darura ce jaiza shine idan wasali suka yi yawa musamman damma sai a mayar da shi sukun kamar yadda wannan ya zo a kira'a ta abu amri da basri ko ina in jam'in rasul ya zo to yana yi mashi sukun ja'atuhum rusuluna falamma ja'atuhum rusuluhum da sukun haka nan irin su subulana subulana subulana da ke jam'i ne na sabili kenan akwai darura uku cikin nan cire tanwini a muhammadin da mayar da majruri majzumi da kuma mayar da sukun din lirusu lirusu din mayar da shi ya zamanto a gamman ya zamanto sukun wa alihi da alayensa wa sahabihi da sahabbansa wa hizbihi da rindunansa sun dukkan musulmai na duniya rindunansa wa ba'du fal ilmu wa ba'du fal ilmu bi asli dini muhattamun yahtaju litabyin wa ba'du asalinsa wa amma ba'du ne shi yasa ya kawo fa yace fal ilmu duk bayan abin da ya gabata na gode wa Allah da salati da salami ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fal ilmu ka san da ilimi bi asli dini sanin asalin addini ɗaya daga cikin sunayen ilimin tauhidi ana ce masa ilmu asli dini ko ilmu usuli dini ana ce masa ilmu fiqh akbar ana ce masa ilmu tauhidi wannan sunaye su ne shahararru shine a ƙarshe mutanen zamani suke kiransa ilmin aqida kiransa ilmin aqida wannan kuskure ne saboda aqida aqidu ne burjuk kala kala na ƙarya da na gaskiya saboda haka shi kuma ilmin tauhidi aqida ce ta gaskiya saboda haka ilmin tauhidi ilmin usuli dini ko kuma ilmin fiqh al-akbar an kira shi al-fiqh al-akbar ne saboda ana so kafin ka karanta fiqhu na sallah da azumi da zakka ka karanta shi ne fiqhu mafi girma ba ka san Allah ba babu magana bauta masa to shine fal ilmu bi asli din yana nufin ilimin tauhidi a muhattamun dole ne wa dole ne ya hataji litabyini dole ne a san shi ya hataju amma yana buƙatar litabyini yana buƙatar bayani ilimin zurfi lullam ɗin na ta'adiyya ne da ke ga hataju yana ta'adiyya da lam ana cewa ya hataju lahu ana cewa ya hataju ilaihi ko ka kawo lam ko ka kawo ila yana nufin sanin ilimin tauhidi tilas ne amma yana buƙatan bayani lakin min at-tatwil kallati himam فصار فيه الاكتسار ملتزم لكن يتي أما من التطويل أكلت الهمم همة تارغ من التطويل دقا كرنتا لتافي من صوق لتافي مجلدين تويتاوا حسني أنا تيوا كل البصر كو كلت العين abu ne saboda kankantansa idan ka kasa ganinsa shine ana ido ya kasa ganin abu shine kallatil ainu ko kallal basar sannan ana cewa kallal haddu ma'ana wuka ko takobi ya zama ba shi da kaifi baya iya yankawa ido ya baya iya gani saboda kankantan abin da yake so ya gani ko kuma wuka ko takobi baya iya yanka abu saboda rashin kaifinsa kowanne ana ce masa kowanne ana ce masa Allah kowanne ana ce kowanne ana ce mishi kalla a nan ya ɗauke shi majazi ne maimakon a ce kallal basaru ko kallatil ainu ko kallal haddu ko kallati shafratu shine sai ba wa himma alhimam din a jam'i ne na himma yana nufin himma himmar jama'a ta ragu kamar yadda wuka kaifinta ke raguwa ya kasa yanka to himmar mutane ma ta ragu ba za su iya karanta duk wani littafi mai tsawo ba ko littafi majalladai ba ba za su iya karanta ba sai dai a yi musu takaitakin abu sai sa ya ce fasara fiye liktisaru to sai zamanto takaitawa fiye cikin bayanin ilimin tauhidi din multazam ya zama lazimi ya zama dole inda mutane ba za su iya karanta himmar su ta ragu ba za su iya karanta tsawaita bayani ba to ya zamo takaitawan ya zamanto wajibi a nan ya kamata ya ce multazaman ne saboda khabar ne na tsara amma a bisa darura sai ya bar lugha shahararriyar sai ya koma lugha ta rabi'a wanda suke yin wakafi da sukuni in ismi ya zamo mansubi ne misali rabi'a suna cewa ra'aitu zaid ra'aitu zaid maimakon ra'aitu zaida zaida duk ismin da mansubi ne ana wakafi da fataha ne to su suke yi da sukun ra'aitu zaida sai su ce ra'aitu zaid kawai to haka nan multazama sai ce multazam multazam asali sara diktisaru multazaman al-iktisaru ism din sara multazaman khabar din sana sara mansub to mansubin sai mayar da shi sukun saboda menene saboda bin lugha da lahaja ta rabi'a wa hadhihi urjuzatun laqabtuha jawharat at-tauhid qad hazzabtuha ce to wa hadhihi wannan urjuzatun qasida ce daga bahar rajab da kasidar da aka nazzama da baharin da ake ce marajab ta sunan wannan kasidar urjuza jam'in sa arajis arajis da ya ko arajis marar ya a bisa ka'ida ta jam'in da yake zuwa alawazin a fa'i shine duk kasidar da aka nazzama da bahar mustafilun mustafilun mustafilun uku a dama uku a hagu ko uku a sadar uku a hadas shine baharul rajab sannan mustafilun din zihab yana shigansa ko ya zama mufta'ilun ko ya zama mafa'ilun yana ɗaya daga cikin bahari da ya fi yawan karɓan zihafat to shi ne ce lakabtu na ba ta lakabi jauharatar tauhidi jauhara ɗin shi ne gol gol mai kyalli shine jawhara shine jawharar ta tauhidi na bashi wannan laqabin ita wannan urjuza kasidar da aka yi ta a baharul rajab kad hazzabtuha kuma haƙiƙa na tantance ta na tace ta na yi ta tas tahzibi shine kaman tangade abu mai laushi ya ƙara fita shine tahzibi na tace ta na tangade ta ta zamanto ta shi ne mana wallaha arju fil qabuli nafi'a biha muridan fi sawabi tami'a yace wallaha arju mafulu ne muqaddam azali wa arju laha ina fata agun Allah fil qabuli ya karba karba nafi'an kuma ina mai amfanar ina mai amfanarwa biha da ita wannan urjuza wannan urjuza din muridan wani muridi ma'ana fi sawabi duk wanda yake nufin samun lada tami'a ko kuma nafi an biha muridan duk wanda yake nufin sanin ilimin tauhidi tami'an fi sawabi yana mai kwaɗayin ko ina mai kwaɗayin lada a nan nafi an ɗin hal ne na fa'ilin arzu ɗin ina fata Allah ya karɓa a yayin da nake amfanar da mai nufin ita wannan kasida kuma yayin da nake kwaɗayin samun lada shi ne ma'ana nafi'an muridan biha sannan tami'an fi sawabi di yana komawa kansa ne shi wanda ya ce arju din yana komawa kansa ne fa kullu man kullifa shar'an wajaba alaihi an yi arifa ma kad wajaba wannan yana ya shiga bayani kai akan ilimin tauhidi sai yasa ya kawo fa fadin da ake ce ma fa fasiha yace du fa kullu man kullifa a duk wanda aka daura mishi bin shari'a duk wanda aka daura mishi bin shari'a kamar ya ce duk balagagge wanda ya zama mukallafi wajaba shar wajaba alaihi shar'an a shar'an ce ya wajaba a kansa shar'an wajaba alaihi asalinsa wajaba alaihi shar'an ya wajaba a kansa a shar'ance me ya wajaba a kansa an yi arifa ya san ma kad wajaba abin da ya zama to wajibi wajibi gawa shine lillahi wal ja'izi wal mumtani'a ko lillahi wal ja'iza wal mumtani'a wal mumtani'a wa misla zali rusulihi fastami'a wa ya abin nan ya san abin da ya wajaba ga Allah abin da ya zamanto ja'izi ga Allah abin da ya zamanto mustahili ga Allah shine al mumtani abin da ya hanu ba za su fanta Allah da shi ba wa misla za'i shigen irin wannan kuma kamar wannan li rusulihi ga manzanninsa ma'ana abin da ya wajaba ga manzanni abin da ya zamo jaizi ga manzanni abin da ya zama to mumtani mustahili ga manzanni fastami'a ka saurara ka ji ka saurara ka ji bayanin wayannan abubuwa yana nufin wannan shine asasin ilmin tauhidi din ilmin tauhidi a nan ma da ya ce wajaba na farko da wajaba na biyun nan daban-daban ne a nan yana magana akan wajibi wajibi na hukunci alwujubu shar'i yake magana shi yasa ya ce shar'an din wajaba alaihi shar'an din alwujubu shar'i sannan da ya ce ma kad wajaba kuma alwujubu al'aqli yake nufi akwai wajibi a shari'a akwai wajibi a hankali to na farkon wajaba alaihi waji alwujubu shar'i yake nufi shi yasa yace shar'an sannan na biyu kuma ma kad wajaba yana nufin alwujubu al'aqli bambancin sun aka ce alwujubu shar'i shine abin da shari'a yace wajibi ne kamar sallah azumi zakka idan aka ce alwujubu al'aqli kuma abinda hankali ba zai yadda a ce babu shi ba shi ne ba zai yadda a ce babu shi ba saboda Allah misali Allah ba hankali ba zai yadda da a ce akwai ba a ce ba Allah ba saboda zarar ka ce da hankali ba Allah zai ce to waye sama a gani kaga abin da babu shi ba zai yi abin da gashi ana ganin sa akwai shi ba to irin wannan shine al-wujubul aqli saboda haka ya zamanto a cikin baitin babu itta aibi na kasida da muke bayani da su id kullu man qallada fi tawhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi iskin ta'aliliya ce kamar ya ce saboda dalili abin da yasa ya zama wajibi ne wujuban aqliyan mutum ya san abin da ya zama wajibi akan Allah jaizi ma'ana jaizi zai zo ya bayani abinda na Allah ya so ya ya so ya bari hankali ya yarda wani abu bai waje ba akan Allah ba sannan mumtani'a hankali abinda hankali ya yarda ba zai ba za siffanta Allah da shi ba ko hankali ya yarda da ya koru wannan abin ga Allah yace abinda yasa ya zama haka kullu man kallada duk wanda ya yi taklidi fi tauhidi a tauhidi aka ce taklidi ka ce min Allah ɗaya ne kawai na yadda ka ce min Allah ɗaya ne kawai na yadda ba tare da na kasan dalili da dalilin cewa Allah ɗaya ne ba shi taklidi shine ka bi mutum ba tare da kasan dalili ba ka bi mutum ba tare da kasan dalilin da yake yin abu ba kaga addini bai yarda da wannan ba eh kawai dan kaga mutum yana yin abu ko dan shi malami ne ko wani abu ne kawai kai ma ka fara ba tare da ka san wannan abun addini ne ko ba addini ba ne shi ake cewa taklidi za a iya yin taklidi a ciku ka bi imamu malik ba tare da ka san wannan mas'alar a wani hadisi ya gano a wuce aya ya gano ba za ka ki shi amma tauhidi ba zai yi ba saboda hatsarin da yake da shi shi yasa yace is kullu man kalla da fit tauhidi tauhidi sai ya kayyade shi da tauhidi duk wanda ya ji wani kawai a tauhidi ba tare da sanin hujjarsa da dalilinsa ba imanuhu imaninsa shi wannan mutum lam yakulu baya kadaitaka min tardidi daga rawa ma'ana imaninsa yana tangal-tangal ba zai zamanto sabba saboda za a iya kawo masa wata shubha ya bar addini saboda da da farkon da dalili da hujja da dalili da hujja ya san Allah babu wata shubha da za a kawo masa a girgiza shi kafin da shi a musulunci tardidi masdari ne na raddada yuraddidu tardidan masdari na kiyasi saboda duk filin da ya zo ala wazni fa'ala to masdarin sa yana zuwa ala wazni taf'il yace fa fihi ba'd al-qawm yahfi al-kulfa wa ba'dhum haqqaqa fihi al-kashfa فقال إن يجزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الدير yace fasi a wannan abin da muka faɗa cewa duk mutumin da ya yi taklidi ya bi wani kawai a tauhidi ba tare da sanin hujja hujja ba ya ce imaninsa baya rasa rawa ya ce a wannan maganan da muka faɗa ba a zulkaumi wani daga cikin mutane ya haƙi kulfa yana hakaito saɓani wani daga wasu daga cikin malamai suna hakaito akwai sabani ma'ana ba magana ne kwaya ɗaya rak ba akwai sabani tsakanin malamai akan shi mukallidi yana da imani addininsa ya inganta ko ko ba shi da imani addininsa bai inganta ba a nan a larabcin ka ce ba zulkawun za ka ce ya haƙi eh yanzu na hausa ne ba su din jam'i ne kullu ma jam'i ne amma a larabci kowannen su mufradi ne a hausa za ka ce wasu mutane sun ce a larabci kuma za ka ce wasu mutane ya ce a hausa za ka ce dukkan mutane sun ce amma a larabci za ka ce dukkan mutane ya ce wannan yana ɗaya daga cikin kurakuran wannan littafin da wannan jagoran boko haram ya rubuta a ciki ba'dun nasi yaquluna ba'dun nasi yaquluna kaga mutumin da yake da wannan mustawa na arabiya shine ya zama jagoran musulmi na kasa gaba daya ko jagoran jihadi to shi yasa da yace fa fihi ba'dul qaumi sai yace ya haki ya haki kulfa wani daga cikin mutane yana wani daga cikin malamai alkawma nan yana nufin malamai a yace yana hakaito sabani akan wannan matsala ma'ana wannan sabanin shine wasu su ce imaninsa yayi wasu ce imaninsa bai yi ba wa ba'dhum haqqaqa fihi al-kashfa wani daga cikin malaman kuma daban ya haƙiƙance bayani filla filla fihi cikin wannan abin da muke magana akai ko kace fi taqlidi cikin taqlidin da muke magana akai ya zaman to damirin yana komawa zuwa ga masdarin kallada din a bisa abin da Allah subhanahu ta'ala yake cewa idilu huwa aqrabu littaqwa da yace idilu sai ya kawo damiri wannan damiri yakan komawa masdarin fi'ilin da ya faɗa kenan haƙaƙa fihi ai fi taklidi damirin nan masdarin kallada da ya faɗa ne ma'ana wani kuma daga cikin malamai ya haƙiƙance bayani filla filla akan taklidi haka ce alkashifu shine bayani kai filla filla faqala sai yace wannan bayanin da yayi din faqala in yajzin bi qawli al-ghairi in yana da yana da yakini jazama a maganan da wani ya gaya masa yana da yakini wani ne ya ce masa Allah ɗaya ne sai yake ya samu yakini cewa Allah ɗaya ne ya yadda da wannan ba tare da ya ce da ya dalilin da ya nuna Allah ɗaya ne ba kawai shi ya yadda yana faɗa kawai yana da ya ya ya daure a zuciyarsa kawai ya yarda da abin da mutum ya faɗa shine in yaji aljazmu shine a yadda da abu ba tare da shakku ba shine jazmu in yajzin bi qawli ghairi kafa yace to ya wadata tunda dama ba a so ne mutum yayi addini da shakku shi yasa aka hana shi taklidi a tauhidi amma idan ba shakku yana da jazama to a wannan lokaci ya wadatar imaninsa yayi wa illa in kuwa ba shi da yakini da jazama a zuciyarsa lam yazal har yanzu bai gushe ba fi dairi cikin cutarwa ma'ana har yanzu yana nan a cikin cutarwa wannan taklidin yana cutar da addininsa yana sa imaninsa ya yi rawa ko kamar yadda da su muka yi bayani a kai الدير مصدري من دار يدير ديرا دار يدير ديرا saboda galibi fi'ili mudaf darra ya durru darra ya durru to yana zuwa ajiwafi kamar yadda ake cewa zamma ya zummu mudafi sai a zuwa ce zama ya zumu ya zamanto ajiwafi kamar wannan ne aka ana cewa darra ya durru darran ko durran sannan dara ya diru dairan shine shine wanda ya zo a cikin kira'ar mu ta nafiu la ya durrukum min amali min amali shay'an dinnan la ya dirkum la ya dirkum din daga dara ya diru ne la ya durrukum kuma daga asali shine darra ya durru kenan وإذن بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصب yace wajizin yace ka samu yakini da jazama bi anna awwalan cewa abu na farko mimma yajibu da zai zamanto wajibi akan dan adam ma'arifatun sanin Allah ma'ana shi da kansa shi dan adam din ya san Allah saboda shi sanin Allah baya bukatan dalili da hujja duk musulmi ne hankali karkashin kansa din shi da farko yayi zurfafa tunani ya san Allah shine yace wa fihi kulfun cikin wannan cewa farkon abin da ya wajaba din sanin Allah ne akwai sabani muntasib wanda aka kafa da dadewa ana cewa intasabadin da ka kafa shi akwai sabani muntasif wanda wanda wanda yake aka kafa shi wannan ɗaya ƙaulin ke ne ɗaya ƙaulin kuma ya kawo shi cikin misali ne ɗaya ƙaulin abu na farko da ya zama wajibi ɗin ba sanin ba ne tunani ne wanda zai kai ka ga sanin Allah kamar shigen irin abin da ya faru ga ashabul kafi su ashabul kafi farko zama suka yi abokanai suna tattaunawa to wannan zai ce wannan fulan fulan na ai wani ne ya yi shi nisa ya naya wajensa to tufan nan fa wani ya saka shi to in kuwa haka ne zai yiwu a samu wani abu a ce ba wanda ya yi shi ce wannan abu ne amma ba wanda ya taɓa yin sa kai ba zai yi ba inda zai yi wannan hulan ko wannan rigan su kadai za su kasance hula da riga to in kuwa haka ne mu dinnan akwai wanda ya yi to wannan tunanin mutum shi kadai ya zauna ya yi tunani cewa ba zai yi haka kurun saman nan ya kasance sama ba ko kasan nan ya zama kasa ba ko shi kadai dan nan ya kasance da wannan hadisin da yake jikinsa idonsa shi kadai ya zamo ido kunnensa ya zamo shi kadai ya ginu haka na inda zai tuna cewa zai tuna cewa mahaifiyarsa da ta haife shi ita ta yi shi wannan ma hankali baya dauka baya dauka saboda in an tambaye ta za ta ce ba ta ba ta ma san lokacin da aka yi shi a mahaifiyarta ita ta kanta da bakin da za ta fara za ta ce ba ita ne ta yi wannan ta yi wannan dan cikin ba to saboda haka kaulin biyu ne wasu suka ce sanin Allah kai tsaye ba tunani shine wajibi na farko wasu suka ce a'a tunanin ne wanda zai kai ga sanin Allah shi ne wajibi farko saboda haka in ka duba maganganun nan guda biyu kusan suna magana akan abu guda ɗaya ne khilafu ne lafzi to da ya faɗi ɗaya kaulin cewa ma'arifatun ɗin ɗaya kaulin sai ya kawo shi a misali ya ce fanzur ila nafsika summan taqili lil alamin ulwi summa sufli yace ka duba kan kanka kai farko kaga wannan layin tunani ne kamar yadda Allah ya ce wa fi anfusikum wa fi anfusikum ku dinga tunani ko a walam ya tafakkaru fi anfusihim sun mutane ba sa zurfafa tunani akan kan kansu din eh yaya aka yi yaya suka zama mutum to shine yace fanzuru ila nafsika kauli nabi ya kawo a misali yace ka duba kai nazari ka duba kanka tun mantakili in ka gama tafakkuri a kan kanka sannan ka ƙaura ka koma lil'alamin ulwi duniyar sama mana halittar da Allah ya yi sama sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai nan kowace sama ita kaɗai kawai ta zamanto sama ta koma wannan su masufuli sannan kuma ka dawo duniya ta kasa halittar kasa aka ce al'alam duk nau'in abin da Allah ya halitta shi ne al'alam shi yasa al'alam din kala kala ne ana cewa alamul insi mutane alamul jinni aljannu alamul nabati tsiro alamul malaki shine duk jinsin halitta alam ne mai zaman kansa to shine yace tajid bihi sun'an badi'al hikami lakin bihi kama dalilul adami yace yace in ka zurfafa tunani akan kanka yace mai ka ce tayi sai ka ita ma za ta ce a ita haifanka ta yi ba yin yin yin ka ta yi ba ka gani ka dawo ka yi tunani akan jinka ka yi tunani akan hancinka shi yana jin kamshi yana jin wari ka yi tunani a kan harshenka da yake jin gishiri yake jin zaƙi eh ka zurfafa tunani a kan hannunka da yadda Allah ya ma yatsu saboda ka iya ɗaukan abu yawa lokaci guda da yadda Allah ya ma ciki cikin nan gayi za ka ci abu kala kala sannan ba ka jin zafi za a narkar da wannan abin. ba tare da ka ji ciwo ba ko kana farke ko kana bacci abin da ka ci kai ba ruwanka kawai za a narkar da shi a narkar kuma a sarrafa a bawa kowace gaba abin da take bukata inda za ka haɗa salati abin da ake ce ma salati nau'o'in ganye daban-daban gwargwadon abin da ya samu wani zai yi salati da nau'in abu biyar wani zai da nau'in abu goma in ka ga dama za ka iya nauyin abinci daban-daban hamsin ka sha kuda ka kira yi salati idan ka ci to kowanne daga ciki za a kai shi inda yake da bukata idan idan ka tumatiri yake bukata a cikin salatin za a tace salatin shi kadai alhali kai ka ci a hadai za a tace shi shi kadai sinadarin a turawa idonka idan idon shi yake bukata albasan kuma idan zuciya ke bukatar albasa shi kadai za ta tashi a turawa zuciya haka duk abin da kace za a sarrafa saboda haka ka duba irin halittu da na'urori da Allah ya yi haka a kanka ka koma sama ka duba nisan da ke tsakanin sama da ƙasa ka duba kuma tauraro kankantan tauraron nan da kake gani ya fi duniyan da kake rayuwa girma kuma a hakan za ka hango taurari burjik a sama sannan haka duk da girman wannan saman ba gofanni da aka kare yadda aka kare rumfa ka duba rumfan da bai wuce girman wannan taburman ba idan ba sa goba hudu ba zai fado amma sama duk da girman sa bi ghairi amadin tarawnaha yadda Allah ya fada kasan nan ka duba kuma komin nauyin abin da za a daura ba zai burge ba ba zai burge ba sannan kasa da shi akwai wata kasa da shi akwai wata haka har zuwa kasa ma'ana duk abin da ka gani ka yi tunani a kai ya buga ma misali ne da muhimman abubuwan tunani shine kan kanka kai da sama da kasa ya takaita ma a nan amma fa fi kulli wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid kowanne abu dakka au janna ko min karancin abun ko min girman abun zai nuna ma Allah to shine yace to in kai wannan tunanin tajid bihi sun an badi alhikami yace zaka samu wani abu da Allah ya kera shine sun'an keraren abu wani abu da Allah ya kera zaka same shi bihi anan bihi yana nufi bi tafakkuri da wannan tafakkurin da ya maka ishara da fanzur dinnan zaka samu sun'an wani keraren abu masdari ne bi ma'anar maf'ul ai al-masnu'u wani abu da Allah ya kera shi badi al-hikami wanda hikimomin abin babu irinsa ina ka ce badi abin da ba irinsa ba ta bai irinsa ba wannan abin hikimomin da ke ciki babu irinsa misali ka duba ido kawai ido kwaya daya amma da shi zaka kalli dukkan launi da shi za ka ga kore da shi za ka ga buru da zauce shi za ka ji ja da shi za ka ga abin nan ba wai an yi wa kowanne launi idon da yake ganin sa ba ta gani haka harshe ma shi ma da harshe za ka ji abu mai daci da shi din kuma za ka ji abu mai zaki da shi za ka ji ɗanɗanon gishiri duk dai da shi za ka gani shi ne ma'anan badi alhikami lakin amma ya ce in ka gama kuma zurfafa tunani za ka ga halitta ne wanda hikimomin halittan ba irinsa amma ya ce bihi kama dalilul adami amma wannan abin akwai wani dalili da yake nuna da babu shi tukunan ya zamanto abu lakin bihi kama dalilul adami wannan dalilin menene in zurfafa tunani a kanka kai to ka san da ba a haife ka ba haka haife ka ita wacce ta haife ka ma babu ita da to za ka gani ki wannan abin gashi jidda abin da yake dauke da shi na hikimomi da abubuwan al'adu ba fa amma da babu shi ba ba da babu da babu shi haka sama kansa din in ka duba a saman nan akwai taurari zaka ga waɗannan taurarin zaka ga da rana babu su da daddare akwai su wannan zai nuna ma saman da taurarin suke shi ma da babu su haka zaka ga farin wata da daddare akwai da rana babu rana kuma da rana akwai da daddare babu to kaga kenan duk abin da ka gani na halittan to za ka ga akwai dalili da yake tabbatar da cewa babu shi a wani abin da yake akwai wani lokaci kuma babu sai zai annabi ibrahim da ya so ya sanarwa al'ummarsa allah ya sanar musu da ta bangaren tafakkurin da muke magana a kai falan falan ma janna alayhi janna alayhi layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falan ma afala qala la uhibbu al-afilin da tauraro ya fito yace wannan shine ubangiji na ana nan ana nan shi kana tauraro sai wuce ba tauraro ta yaya abin da daddare yana nan da ranar bayan da zai zama to ubangiji na in dai in dai tauraro wata ran akwai shi wata ran babu shi ni ba na son sa bare yi wani rike shi ya zama to ubangiji na ba haka farin wata haka rana ya ce to inni bari ummin ma tushrikuna wannan yana nuna duk wani abin da wani lokaci akwai shi wani lokaci babu shi ba zai yi ya zaman to Allah ba to shi ne abin da ya nuna musu shi ne wa kullu ma jaza alaihi al'adamu kaf'an alaihi kaf'an yastahilu alkidamu yace duk abin da kaga ja'izi ne a rasa shi wani lokaci akwai shi wani lokaci babu shi ne ma'anan ja'izi kenan ba dole ne ko yaushe a ci yana nan ba a'a wani lokaci akwai wani lokaci babu shi alayhi qat'an yasta yastahilu al-qidam asalan sa yasta yastahilu yastahilu al-qidam alayhi qat'an ma'ana dawamar wannan abin ya koru kafa'an ba shakka ya koru wannan abin ba dawamamme ba ne da abin da wani lokaci za ka ga akwai shi wani lokaci babu shi ko ba dawamammen abu ba ne yin sa aka yi in abu dawwamamme ne zai zamo koyaushe akwai shi ne koyaushe akwai wannan abin ne kamar tauraro da farin wata da rana da annabi ibrahim ya buga misali ta so kaga anan ya ɗauko ma hanyar da za ka bi a kasan allah da tunani kenan in ka ga halitta ko ma wannan irin halitta ne komin kyansa da hikimominsa akwai dalilin da yake nuna abin a da babu shi sannan kuma duk abin da wata ran akwai shi wata ran babu shi kafa'an babu shakku to ya koru ya zamanto da wamanne shi ba da wamanne ba ne to shi ne ya kawo ma wannan a karkashin tafakkuri wanda shi ne kauli na biyu shi shi ne farko ya wajaba auku kuma kai tsaye sanin Allah ba tare da tafakkuri ba ne ya wajaba وفسر الإي وفسر الإيم أكون وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق yace imani an fassara shi da gaskanta gaskantawar zuciya a ce al'iman shi ne ka gaskanta abu a zuciyarka gaskantawa wanda babu shakku a ciki kamar yadda Allah ya ce sun malam yartaku إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إن كيدد أبو باشكو تشيني كان دا إيماني شيني إيماني كان والنطق فيه الخلف شيكما فتن إيماني شيني لا إله إلا الله محمد رسول الله كفديش أهرش كدن شكي أكوي ساباني بالتحقيق أكوي ساباني تبس تبس أكوي saɓani ciki abin da yake nufi shin idan mutum ya yarda da la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya yarda da haka ya yarda babu wani abin bauta sai Allah a zuciyarsa sannan ya gaskanta manzon da aka haiko mishi ya gaskanta shi shin da wannan ya zama musulmi ne au ko kuma dole sai ya furta a harshensa la ilaha illallah muhammadu rasulullah wannan shine sabanin da yace tabbas akwai shi din wannan sabanin wanda suka ce kawai in ya yarda a zuciyarsa ba shakku shi musulmi ne suka ce fada a harshe din sharadin aiki ne sharadin aiki ne in ya fada a harshe ya kafa wa kansa hujja dole yayi sallah in yaki sallah yayi ridda za ta shi dole ya yi azumi ya yi azumi ya yi ridda za ka shi ma'ana faɗan hujja ya kafa wa kansa shi musulmi ne sharaɗi ne na gudanar mishi da hukunce-hukuncen musulunci kenan wanda suka ce gaskantawan zuciyar ya mayar da shi musulmi suka ce faɗan hujja ya kafa wa kansa ya zama sharaɗin gudanar da ayyukan hukunce-hukuncen musulunci a kansa فقيل شرط كالعمل وقيل بل شطر والإسلام اشرحن بالعمل يشي فقيل شرط كوني نجين شيني شي فدا هرشة شرديني بزيو كزمن تومومي با da kawai ka yadda da la ilaha illallah muhammadu rasulullah a zuciyarka sai ka fada a harshenka sharaɗin musulunta ne ba sharaɗin gudanar maka da ayyuka ba ne wannan shi ne ƙauli na biyu ɗin kenan wannan shi ne ƙauli na biyu kal amal kamar yadda shi kuma aiki ma shi ma sharadi ne kenan nan ya kawo ma ne ya kawo ma ba ƙauli uku ne ya tunkule ƙauli na farko in ka yadda da la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai musulmi ne ƙauli na biyu sai ka faɗa a harshe bayan ka yarda a zuciya kauli na uku sai ka faɗa a harshe kuma an ga kana sallah ko azumi a gani kauli abu uku ne ma'ana kauli na farko abu ɗaya zai mayar da kai musulmi na biyu abu biyu zai mayar da kai musulmi na uku abu uku ne zai mayar da kai musulmi wakila bal shaturun wasu kuma suka ce a'a shi faɗa ɗin a rabi ne na imani ma'anar rabi ne na imani idan mutum ya gaskanta la ilaha illallah muhammadu rasulullah a zuciyarsa a zuciyarsa ya gaskanta amma bai taɓa yin sallah ba kawai sai ya rasu shi musulmi haka tsakaninsa da ubangijinsa shi musulmi ne shi ne ma'anan shi faɗan la'ila illallahu ɗin ya zamanto rabi ne rabi ne tunda bai samu ɗaya rabin ba ɗaya rabin zai amfani shi shi ne ma'ana a wata nuska za ka ga sun rubuta shartun maimakon shaturun to wannan zai zamanto kafa ne saboda ya zo ma'ana ɗaya da na farkon da ya ce fakila shartun ɗin saboda da ya ce bal wakila bal shaturun din yana komawa zuwa ga wannan tukudin ne yana magana akan wannan tukudin ne to kaga in yana magana akan wannan tukudin ne to da farko ya ce fakila shartun to zai yi kuma ya kara zuwa ya ce wakila bal shartun ba saboda haka wannan na biyu din a nuska sahihiya wakila bal shaturun shi fada a harshe din rabi ne na imani idan bai samu tun bai samu daman sallah da azumi ba ko bai samu daman faɗan la'ila illallah mamnu rasulullahi ba bayan ya gaskanta wannan a zuciyarsa to shi kenan shi musulmi ne kawai a tsakaninsa da ubangijinsa shi musulmi ne aljanna zai shiga wannan ya kasance kasa an zamani manzon sallallahu wani wani ne wani bai yahude ne ya fito ba ma san da ya musulunta ba ya fito da niyyar kawai shi zai zo ya musulunta abun manzo sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya ga ana shirye-shiryen zuwa yakin badar sai ya je yakin badar sai ya koma cikin musulmi ba san ya musulunta ba yana ta yakan yana ta kashe arna shikenan sai aka kashe shi sai sabon manzo suka shi mu kusan lokacin da ya musulunta ba mun sai musulmi ne yake cewa yayi aiki kadan sannan ya samu lada da yawa saboda ba ladan da ya kai shahada bai taɓa yin sallah ba bai taɓa yin azumi ba to shine anan ya kawo maka kauli guda uku ne wannan da yace wakila bal shaturun din bayani ne akan kauli na biyu cewa annutuku din annutuku din fada a harshe din zai zamo sharadi ne a matsayin shi na rabin imani in bai samu yinsa ba to imanin zuciyarsa din zai amfane shi a lahira saboda haka kauli din guda uku ne kawai a ciki shine sai ce shatrun wal islam shir'a shatrun wal islam sharahan bil amal wal islam anan maf'ul ne muqaddam ya ce washrahan al islam kai sharhin musulunci bil amal da aikin gabobi yana nufin musulunci din ana nufin aikin gabobi ne aikin gabobi da ke muna da al'iman shi aikin zuci ne sannan kuma muna da al'islam shi ne aikin gabobi muna da al'isan shi ne haɗa aikin gaba da zuciya shi ne abu uku ne dama musulunci al-islam aikin gaba al-iman aikin zuci al-isan haduwar aikin zuci da aikin gaba shine yace musulunci kai sharhin sa kai bayanin sa da aiki misalu hadha al-hajj was-salatu kaza siyam fajr waz-zakatu yace misalin musulunci wanda yace kai sharhin sa da aiki shine alhaji da sallah hakanan azumi yace fadri ka san da wannan wannan tatimimul baiti ne wanda idan bai kawo shi ba mustafilun mustafilun mustafil din ba zai cika ba shine ce waz zakatu yana nufin haji da sallah da azumi da zakka sune ragowar rukunan musulunci duk ana kiransu da suna musulunci ne bari mu tsaya nan assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh bai ci ashirin ba